اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سمعنا سنة بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون يوم alamun sha hudu kenan ga watan safar hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin karatunmu na halin masa'il fi sharhi masa'il al-ahdari ahdari bid dalail yau halka ta shida muna karanta sallah musulunci da yan uwa da muke tare nan masallaci da wanda sauki ke kai masa da kuma wanda suke tare da mu kai tsaye a tejin annazul hadis fi nashri ulum shari'ati wal haqiqati lil jil jadidi wanda suke daukar nauyin watsa wannan shiri a kafa ta facebook kai tsaye ta yadda kowa zai iya bibiya idan ya yi laikin ko ya yi falawin din wannan teji mai albarka ina karanta mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan ba za a manta ba a wancan satin muna magana akan sifar albaka'u albaka'u to da muka zo albaqa'u malam tabarak malam yana kafa mana hujja da ayoyi na alqur'ani wajen tabbatar da sukofi wanda sukofin nan wajibabbu ne ga Allah tabaraka ta'ala kuma idan ba za a manta ba na gaya muku cewar ita aqida a mazhabi na asha'ira to ana tabbatar da ita ne da wato nassi wanda yake kadiyar subuti kuma kadiyar dilalai kuma sannan ya zama mutawaji to da shi ake tabbatar da aqida a da haka sai ku ga idan an kawo sifa ta Allah kai tsaye za a kawo aya ta alqur'ani ne wanda idan an duba wannan ayoyi za a gan su kadiyar subuti ne kuma kadiyar dilalai da haka da mala ya faɗi siffar albaqa'u sai kafa hujja cewa Allah wanzazze ne Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to mun yi bayani zuwan wannan ayar wato da muka rubuci wajhu rabbika din nan shi ya dauke mu muka tafi cewar ya kamata mu tafi mu tattauna akan mazhabi na asha'ira domin mu wannan tafiya akan ta muke fi iqidil lakari وفقه مالك على طريقة الجنيد السالكي da haka wannan wannan tafiya muke kai su ne tafiya ta ahalin sunna wal jama'a wanda in kana karanta littattafai na salaf in kaga an ce ahalin sunna wal jama'a to ana nufin wato mazhabin ash'ariya kenan wanda suka zo suka ari sunan ba sunan su bane su sunan su wahabiyawa to daga baya ne sai suka canza suke cewa ahalus sunna wal jama'a ma Allah hakika wannan ba ba haka sunan su yake ba sunan su wahabiyawa anan kan anan kuma wani zubin a ce musu izala wani lokacin kuma a ce salafiya yanzu da suka zaɓi sun kusa a ce musu salafiya din akan sauran sunaye amma an ce ahalus sunna wal jama'a to ana nufin wato mazhabin asha'ira da ma ake gaya wa wannan suna to sai muka tafi mu ga to yaya ake yin tafsirin wasu din wajen warabbika sai muka cewa a sha'ira suna da hanya kwaya biyu wajen mu'amala da irin wannan nasoshi na salaf din a sha'ira din suna wucewa su ce ba za su ta'arufi ga ma'anarta ba tana daga cikin abilu mu da tabi wanda Allah ya ce ma ya alamu ta'awilahu illa Allah sai dai su kuma muta'assiri na a sha'ira da suka zo sai suka kuma masalaki na tawili tawilin nan kuma idan an koma an bi tafsirai musamman musnadai tafsiri irin na ibnu jarir tabari zaka dadda salafu da dama suna yin tawilin nan mujahid dan du'ama zaka same shi yana yin tawili kuma shi salafu salihu ne a ayoyi wanda zaka ga misalai da dama to wanda wannan yake nuna cewa shi ma tawili din nan lallai lallai wato wato maslaki ne na salafu salih a cikin al'umma amma tajbiri da kasa Allah gaba gaba da yi wa Allah bijiri tabaraka wa ta'ala wannan mazhabi ne na yan bid'a mazhabi ne na mujassima wanda suke batattu masu kamanta Allah da halittar tabaraka wa ta'ala wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka gabarin kamanta shi da halittarsa da haka kullum an alaiha fanin wai alaiha ɗin da duk wanda yake kanta ƙararre ne ko mai karewa ne to alai haɗin zamiri yana koma kan menene zamiri yana koma kan al'ardu al'ardu din nan kuma ba za ka sami inda aka faɗe ta a baya ba sai can farko wal arda wa ba'aha lil anami ko wal arda wa ba'aha lil anam ita kasa Allah ya halice ta ko ya ajiye ta ko ya sanya ta ne dan talibai to an ce an yi duniya dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai ta faɗa da da wasu to kaza ga ga Allah ya ce dan talikai ya yi ta to a cikin talikai annabi shine shugaban talikai alaihi salatu wassalam to da haka in an ce Allah ya yi duniya dan annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ji kamar an yi shirka ba ga kasa Allah yana duniya mun ajiye ta kasa mun sanya ta dan talikai alamu din nan kuma cikin su ba akwai kafiri akwai wanda ba akwai mumini akwai wanda yake kafiri Allah yake dan su ya aji to kai ko ka san shi malazza abubuwan jin daɗi na rayuwar duniya Allah yake dan mumini ne ko to wai shugaban mumini Allah yake kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq sai yake kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisa yawm al-qiyamah waye ya haramta ado kawa wanda Allah tabaraka ta'ala ya fitar da ita ga bayinsa da dada da abinci mai dadi abin sha mai dadi waye ya hana mu'minai Allah yake kul ga ya mutu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diya lil ladina amanu fil hadiya ita wannan malazzat kayan dadi da kuma wato kayan ado Allah yake diya lil ladina amanu da mu'mini aka yi ta wa in shara kahum fiha gairuhum ko da konin su yayi tarayya da su cikin takadirai kenan sun ji daɗi to ba dan su aka yi ba kamar kai ne za ka yi baki sai ka shirya musu abinci da ka shirya musu abinci saboda haka da suka zo bakin nan kuma sai kawai aka yi sa'a sai wani ya zo ga ba dan shi aka yi ba kuma an ka kaji da lemo shikenan kaga dai mal abba ya zo ai ba a hana shi ba to ba dan shi aka yi ba dan baki aka yi sai a ce miki dan faraka to kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya shi kayan dadi da kayan ado dan mu ne aka yi su da Allah ko da kagire sun tarayya da su amma ba dan su ne ba to da haka in lawari ya zama haka in an ce Allah ya yi duniya dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga abin da yake kayan daɗi da abu na duniya Allah yake dan mu ne kuma Allah Muhammadu shi ne shugaban mu ne Allah ya sarrafa sa ko in an faɗa ka shi ka fitar da shi daga cikin wanda Allah ya kasar dan su ko yayi daɗin dan su ka fitar da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ba zai ba kaga idan bayan Allah sun yi magana a tsaya a jibe ne ne abin da suke nufi da magana amma ba 'yan tauhidin zamani ba 'yan addinin zamani na komai a kafirta mutum takfir din nan kamar da Maulana Sharif Ibrahim Sani a Hussein ya faɗa yake ita ce mafi haɗarin bid'a da take wa duniya wato barazana kafirta musulmi ita ce mafi haɗarin bid'a da take take wato yi wa duniya barazana a wannan lokaci dan abu kaɗan mutum da jahilci malam baki bai gama iya karantawa ba manyan malamai za su faɗa kawai shi ke nan sai ya hau ya buɗe lafiya ya ce wannan abun kafirci ne wannan abu kaza ga abu a qur'ani ga abu a hadisi kuma dan baka gane abu ba wannan ba yana nuna kuma kowa zai gane ba shi ilimi duk ilimin ka a saman ka akwai wanda ya ka ilimi ko kulli bi ilmin alim haka Allah tabaraka wa ta'ala ko ba sharadi bane a ce wai ilimin da na gane kawa dole sai ka gane ba haka bane ba ga nan ko a fannonin ilimi ilmai na sana'a harkar larabci din nan akwai wanda kwararre ne a nahawu kwararre ne a adabin larabci balaga da da adabi na larabci kuma kwararre ne a nahawu amma bai iya a rubi ba bai iya a ba idan aka zo al'aruf na ilmul aruf to nan fa za ka ga an yadda bai san bihin ba sai wannan waƙar ga ta nan wani bahari ne yanka mana ita ina zai haji ko muzdawaji ina zai haji iri kaza ina illa ina kaza duka bai sani ba wannan yayin shi zawaran ce kuke yi amma ba profesa ne a nahawu da adabi amma kuma wannan bai iya ba to dan bai iya ba kuma sai ya kare ta ilimin ko wanda suka iya suka faɗa ya ce ƙarya ne abin da ake fama da 'yan addinin zamani kenan wanda abin da basu gane ba sai su ce ai dole dole tun da basu gane ba abin nan ba gaskiya ba ne wannan kuma ba haka ba haka ilimi yake to wannan shi ne za mu tashi sufa ta hudu al-mukhalafatu lil hawadith wannan yana da kyau shi ma a kula da shi a sassafa wata ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mufa ai an bayyana sassaɓawarsa ubangiji maɗaukakin sarki ga mufa ƙarin mahuta wannan sufa ce dole ka kudurci ta a zuciyarka wajibi tana daga cikin sufofi kwaya ashirin wanda suke wajibabbu sassaɓawarsa ubangiji ta baraka wa ta'ala ga mufa Allah ta'ala Allah ta'ala Allah ta'ala yake ليس كمثله شيء وهو السميع البصير wannan ayar ita kanta idan da mun tsaya za mu dan jita to ita ma za ta tsaye da mu saboda wato imamu fakari dinin raji a cikin tafsirinsa tafsirin kabir kenan to ya yi maganganu a kai wato maganganu masu tsaho masu faɗi da haka ba za mu tsaya ta kansu ba amma dai maulana sharif ibrahim salih al-hussein a cikin littafinsa mai suna al-iktifat suna littafin al-iktifat fi tafsihi masail al-i'tiqad sunan littafin kenan mujalladi uku ne littafin Maulana Sharif Ibrahim Salih Hussein radiyallahu anhu juz'i na daya idan aka duba shafi na 106 shi Sharif da littafin sa haka suke mujalladai eh wato malami ne na duniya radiyallahu anhu duk wani fanni zaka ga sun hadisi akai to da haka wannan littafi yayi tarihi ne kan aqida kuma dole ne tafiyar mu ta dinga tafiya da shi musamman a cikin wannan shimfiɗar ta ta alabi insha Allah yayi magana kan wannan sifa ta al-mukhalafatu lil hawadi sabawar ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mufasu Maulana Sharif yace yajibu i'tiqad wasf al-mukhalafatu lillahi ta'ala wajibi ne ka kudurci sufan nan ta cewa Allah sabanin halittarsa wa ma'ana zalika abin da ake nufi da sassafawar sa ubangiji tabaraka wata'ala ga mufarabu anna zatuhu ta'ala zatin ubangiji madaukakin sarki mukhalifatan li zawatin makhluqat mai sabawa ce ga zatoci na halitta sannan a wasifatu ko kuma sifofi wasifati sifofin ubangiji tabaraka wata'ala mukhalifatan li sifatin makhluqat mai sabawa ce ga sufufin halitta wa fi'lahu aikin Allah mukhalifun li af'alil makhluqati ne sabawa ne ga ayyukan ababan halitta fa huwa kama qala fi kitabil aziz ubangiji ya tabbata kamar yadda ya faɗa cikin littafin sa mabwayi yace laisa ka mithlihi shay'un ai laisa ka huwa shay'un wani abu bai zamo kamar shi Allah ba tabaraka wa ta'ala wa huwa as-sami'u al-basir ubangiji mai ji ne mai gani bayana kan yace wa min huna daga nan ne nidriku zamu riski anna ma'ana mukhalafati ta'ala al-hawadith ma'anar tasabawar ta ubangiji ga fararu annahu la yumathilu shay'un mutlaqan wani abu baya kama da Allah saki babu kaidi ko me abu lafi zati ko a zati wala fi sifati ko a sifofin Allah wala fil af'ali ko a aikin Allah ba mai zati irin na Allah ba mai sifa irin ta Allah ko ba mai aiki irin na Allah وذلك hakan kuwa da annahu law ma sala shay'an minha da Allah ta'ala yayi kama da wani abu daga cikin halitta a zaki ko a sufa ko a aiki la kana hadisan mithla da Allah ya zama fararre irin halitta wal hudutu mustahilun fi haqqi da khaliqi azza wa jalla shi ko faruwa korarre ne a haƙƙin mahalicci azza wa jalla Allah ta'ala Allah ta'ala yake wa lam yakul lahu kufuan ahadun wa lam yakun ahadun daya bai zamo kufuan kini lahu ga Allah tabaraka wa ta'ala ba suratul ikhlas wa qala ta'ala wa ta'al ayar Allah yake hal ta'lamu lahu samiya ko ka san mai suna irin na Allah ka taba ji hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin mai suna irin da wanda Allah ka sa mana kai ya mutu eh ai an tawa imamu abdullahi bin nawawi ya ga cikin cikin suratul harida ko wani ya saka wadan suna Allahu da shi da da uban da dan duk suka koyi wasu kuma suka ce a duk suka mutu take eh ai ba ba ba a ta ko arna ta taba jin sa eh hal ta'alamu na musaniya a wani gurin yace cikin don kusa da zai ko doki wacce yana maganar yahudawa cewa yau ka samu wani ɗan musulunci ne ko yana da ya wani wani sa sai da Allah mu rahmanu hujja inna ma yasallahu bi sani kan su bai kira bil muttaqina wa tunzira bi qawmal hujja wa kama halakna qablahum min qarn hal tahissu minhum min ahli law tasma'u lahum bi idza ko ne yana maganar yau ka ji mutunci a duniya ko kana jin wani ɗan sautin an halakar da su an gama da su san yana wannan wannan kuma yana wani hal da alamu da mutane rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa abuduhu wastabir li ibadati hal da alamu da mutane shin ka taba jin wani mai suna irin na Allah tabaraka wa ta'ala da haka ba wato bai kama da halittarsa ba a suna a zaki ko a aiki ko a sifa tabaraka wa ta'ala ولا ندري في قال العلامة محمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير بميار في شره الكبير با لنا محمد بن أحمد بن محمد المالكي يبقى يتي فأول هذه الآية تنزيه فرقا وانا آية فرقا شيواني وآخرها إثبات كرشان كما تبتر واني فصدرها farkon ayar ya rujju alal mujassima yana yi wa masu jikin ta Allah raddi farkon ayar ko laisa ka mislihi shay'un ko to nan laisa ka mislihi shay'un ai tanzihun ki Allah ne wani abu baya kama da Allah kaga faru dinin rajin wato ayar akwai iskaliya kai iskalai ma ya kakkawo farko dai wato ba shi Allah ne ce babu wani abu kamar Allah ba a'a misalin Allah ne wani abu bai kama da shi ba Allah ba an aka duba aya ko mu a yadda muka dau ayar laisa ka mislihi shay'un wato zatin Allah wani abu bai kama da zatin Allah ba ko to amma in ka bi zahirin ayar Allah ta yi laisa ka mislihi misalin Allah ne ba wai Allah ba laisa ka misli ce misalin Allah ne wani abu bai kama da misalin Allah ba ba wai zatin Allah ba an ya ku an an same shi ba gane ba ba laisa ka huwa yake ba laisa ka mislihi shay'un to amma dole ne sai ka koma zancen larabci sannan zaka zaka fahimci aya sai ka kan sai na kalle ka mala habiba sai na ce misluka la yabkhadu irin ka ba ruwa me nake nufi kawai kai baka da ruwa amma an in zahirin zancen ne ba a mutum irin ka baya ruwa ta yi kai kana yi to ba nan shi aka yi laisa ka mislihi shay'un haka aka ce misalin Allah babu wani abu kamar misalin Allah to amma kawai ana nufin laisa ka huwa shine zance ba wani abu da ya kama da Allah tabaraka wa ta'ala to anan farkon ayar tanzihun ne tsarkake Allah ne karshen ta kuma ba isbatu ne shi kuma isbatu shi aka yi wa masu mu'addila su aka yi musu rabi mujassima aka musu raji a dango daya dangon karshe kuma aka wa mu'addila mujassima masu jikin ta Allah an musu raji Allah wani abu ne kama da shi mu'addila kuma sune masu ta'dilul sifat mu'tazila kenan da sai Allah ya musu raji sai ce huwa sami'u al-basir su suna ganin an ce sami'u basir ne ana buƙatar hasatu wata wata gaba wadda da ita ne ake idrakin abubuwa ido ga shi ne yake ganin abubuwa da alwan da kaza to an ce gaba wanda za a dinga ji da ita don haka wato sai aka yi musu raji Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne saboda haka kaga masu babu wata sifa samu da basaru da waye mu'tazila an musu raji a cikin a cikin ayar sai ka rike su amfani da wannan misalai da ya buƙaci zuwa wani abu da sai ya zama kamar- ya ka- ya kamantu da fararu wa hudutuhu ma'alu shi ko faruwar Allah abu ne da yake korare a ce gasan da Allah ya- ya faru fati ya zuhu muhalu da haka buƙatuwarsa zuwa wani abu tabaraka wa ta'ala shi wa korare ne wa min huna daga nan ne qala al-allama al-hulaini fi ma'al gani wato al-allama al-hulaini ya faɗa cikin ma'ana ta sunan Allah al-gani din nan yace ma'anar al-gani innahu al-kamilu bima lahu wa indahu abin nufi shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wato cikakke ne da abin da ke nashi da abin da yake wajen shi fala ta ma'ahu ila gairihi Allah baya buƙatuwar wani sa tare da shi wa rabbuna jalla sana'uhu ubangijinmu yabansa ya girmama bi- wato ya girmama bi hadhihi sifati da wannan sifa tabaraka wa ta'ala la'anna al-hajata naqsu domin buƙatuwa ai tawaya ce wal muhtaju ajizun duk inda kaga mu bukaci to magaji ne amma ya taju ilai gabarin abin da yake bukatuwa zuwa gare shi ila an ya buluga wa zuwa ya rike abin wai durka ya rike shi ya ise ya isa ya samu wannan abin ya rike shi walil mutaji ilaihi fadlun bi wujudi ma laysa inda mutaji to da haka wanda yake wato abin da ake bukatuwa zuwa gare shi ya tabbata yana da falala da samuwar abin da shi mabukacin bai da shi abin da kake bukatuwa zuwa gare shi to ya zama yana da falala domin shi yana da abin da baka da shi kake bukatuwa zuwa ga Allah to dan me za a ce Allah yana bukatuwa zuwa al'arshi tabaraka wa ta'ala kina al'arshi yana da falala kan Allah domin yana da abin da Allah yake bukatuwa zuwa al'arshi wannan wannan wannan kwamatala da me take kama eh da haka fannaba su shi ta waya manfiyun anil qadim bi kulli hali abun korewa ne ga wanda yake mawa- wato marashin farko Allah tabaraka wataala bi kulli hali a kowane irin hali wal ajzu gajiyawa gairu ja'izin alai wani abu ne wanda yake halal ga Allah akan Allah tabaraka wataala wala yumkinu an yakuna li ahadin alai fadl ko ba zai taba yiwa a ce ga wani yana da wata falala kan Allah ba wani abu da yake da shi wanda Allah yake bukatuwa zuwa abin nan kowaye ba zai taba yiwa a samu haka ba in kulli shay'in siwahu domin duk wani abu ba shi ba khalqul lahu halitta Allah ne shi Allah ya halitta shi wa wa bid'un abda'u kuma wani fararren abu ne da Allah ya farar da shi la yamliku min amri shay'an wannan abun bai mallaki wani abu daga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba wa inna ma yakunu kama yuridu Allah azza wa jalla duk abin da Allah ya halitta kuma bai isa ya wani abu ba sai abin da Allah ya nufa azza wa jalla da haka shi ba abun ko me yana karkashin ƙariya da jabarutiya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka lokacin da ya halitta sama da ƙasa sai ya ce masa ni qalata ita itiya ɗau'an aukar hankalata a sai na ɗa'i da ya halitta su Allah tabaraka wa ta'ala ce ku zo kuna masu bi ko ku zo dan dole me yasa domin suna karkashin saldanar ta shi yake juya su yadda ya so tabaraka wa ta'ala haka zai yi da su su ko ba su isa su ce an yi dama da su su ce hagu za su yi ba da halitta kuma haka su makahuruna ne ta ta jabaruti yake yi tabaraka wa ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi eh da haka yasa lokacin da Allah yake lallashin Allah zai ce masa wa ma anta alaihim bi jabbar ko kai ba mai tilasta ne gare su ba ubangiji tabaraka wata'ala shine aljabbaru wato ab- wato yadda inda ya ja bayi nan za su yi ko ka so ko baka so ba ko ka nufa ko baka nufa ba tabaraka wata'ala to da haka to ta yaya bayi da suke karkashin wannan kahariya da dabarutiya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zai zamo Allah yana buƙatar wani abu gurin su bayan shi ya halice su kuma yake tasarrufi a cikin su da haka ba su yi wanda ku kai ma'ula sau da biro dair dai halitta za su zamo ko ta halitta kamar yadda Allah ya nufa kamar yadda Allah yake tadbirin su yake tsara su yake gudanar da su fala yutawahham ba za a taba riyawa an ya kula lahu ma hadha tisa'un li fadlin alayhi hadan ba zai taba yiwa kuma a riya cewar ga wani abu wai halitta sani kuma yana da falala kan Allah ba tabaraka ta'ala wannan sharif yana nakalin maganar Allama al-Hulaymi ne ko yace in ta magana ta ta ta tiki kafin ya faɗi wannan yace sharif yace shi malamin ne ya faɗa hadisin na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda a hadisin istisqa'i kenan hadisin neman sha da fari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar haka wanda hadisin gashi manzo Allah sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim a maliki yawmiddin la ilaha illa Allah yaf'alu ma yasha ma yuridu Allahumma anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara anzil alayna al-ghaytha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin a to anan manzala da sallai ne wa Allah kirari yace dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmani mai rahama arrahimi mai jin kai a maliki yawmiddini mamallaki ko maliki sarki a ranar sakamako la ilaha illallah babu an bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah yaf'alu ma yuridu ubangiji yana aikata abin da ya ga dama Allahumma ya Allah anta Allahu kai ne Allah la ilaha illa anta al-ganiyyu babu an bautawa da gaskiya sai kai al-gani wanda yake mawadaci da zatin sa baya bukatuwa zuwa kowa da komai wani hamil fuqara'u mu kuma mu ne mu bukata zuwa gare ka anzil alaina al-gaisa Allah ka saukar mana da ruwan sama waje ma anzalta lana quwwatan ka sanya abin da ka saukar mana karfi wa balagan da iswa ilahinin zuwa wani lokaci wannan hadisi ne na wato na abi dawud da juz'i na 1 1555 hadisi ne lamba 1175 da haka a maulana shabi yace qultu nace fal qiyamu bin nafsi wadata da zati huwa ginahu ta'ala anil mahalli shine wadatuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga barin bigire da haka a nan wanda ya ce Allah yana ka al'arshi ya harɗe a ka al'arshi ya ɓata kowa yi kuwa wa in ka na bunu taimi ya talara ko ibnu taimi ya faɗa haka to ya ɓata wanda ya bi shi ka haka ɓatacce ne yauwa ya yi wa Allah bigire Allah kafin ya yi bigiran kowa ba al'arshin ba halitta Allah bane ya halitta shi kafin ya yi shi kuma yana ina da haka ajinan shari'a ce falqiyamu bin nafsi huwa ginahu ta'ala anil mahalli wal mukhaffis wato wadata da zata shirye wadatuwar ubangiji ta'ala ga barin muhalli da kuma wani guri da zai kebance shi lizalika dan wannan ne yastahilu ya zama korarre an yi hata ga ila makanin yuyi da zai bukatu zuwa wani guri da zai taro shi au zamanin ko wani zamani ya hawi da zai tattaro Allah au sama ko wata sama tuzilluhu da zata yi wa Allah inuwa ta rufe Allah wa huwa al-ayyur fawqa ibadi tabaraka wata'ala anta zahiru fa laysa bawaka shay'un haka annabi kai ba ba wani abu saman ka to waye zai rufa Allah kuma to au ardun tiqillu ko kuma wata kasa da za ta kauce Allah tabaraka wata'ala al'arshin da mala'iku wani suke rike da shi ran kiyama su zama takwas waya yamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kuma a ce wannan al'arshin ya dauki zatin Allah kai wannan kwama tala da yawa take Allah mun tuwa astaghfirullah eh kana Allah wala shay a gaibu ubangi tabaraka wa ta'ala bai gushe ba ba wani abu in ba shi ba aw qablahu ko gabanin sa aw ma aw ko tare da Allah fa huwa al-wahid ubangiji shi makadaici ne kaharu mai rinjayi kama sa haddi zalikal akhbar wa la tarbi ta kamar da hadisai suka inganta da wannan magana da muke wa minhu na alamu daga nan ne zamu san annahu ganiyun anil harakati ubangiji ya wadatu ga barin motsi motsi domin ba zati ne irin zatin halitta ba dalil wal intiqali tattaratuwa li fi'li shay'in dan aikata wani abu wai Allah ya tashi daga nan ya tafi wani guri wai dan yin wani abu a'a Allah ya wadata gabarin haka au tanfizu wai dan Allah zai zartar da wani al'amari an fahimta ya tashi ya je gurin yayi abun ya taso to ina kun fa yakuna din ita inna ma amru idza arada shay'a qala kun fayakun ina ita an fahimta shi Allah da ya nufi abu kawai zai ce da abun fa huwa idza arada shay'an qala lahu kun fayakun ubangiji da ya nufi abu zai ce wa abun kun zama fayakun sai zama filhini ba wani jinkiri ba wani jira wa yakunu lima warada bihi السمع من النزول والاتيان واشبه ذلك معنى صحيحا wato abin da ya zo na na na na na hadisai da da da abu wanda ake fusufanta cewa yanzu da rabbuna da abuwa makamantan wannan to sai ya zamo yana da wato ko wai waja'a rabbuka tafiya da ɗan sauri sauri da ɗan gudu gudu to wannan zai zama yana da wata ma'ana ingantacciya ba wadda muka sani ba ni maulana shari fi nafsul amri la na alam wadda wannan ma'anar ba mu santa ba walakin sai dai nu uminu bihi za mu bada gaskiya da shi wala nufassiru wala mu fassara shi ba kama daraja alaihi a'imma kamar yadda a'imma suka tafi kaji matafiyar shugabannin wai ta ce wata biya ta gaskiya ina ba ta mai da maganar ana inda zanna abdi biyu ana ma'ahu idza zakarani ko ayin zakarani fi mala'in zakartu yawa fa in zakar zakara ni dina fi zakartu bi nafsi ko in zakara ni dina zakartu bi malai khairi min malai ko idan yazo min yamshi ataitu har wa latan ko au kama kala ya tarata to wannan zuwan da Allah yace ko jaa rabbuka wal malaku saffan saffa da wannan ataitu hudin har walatan da yanzu rabbuna hadisin nan na sauka to duka zai zama yana da wata ma'ana ingantacciya wadda take ta dace da zatin Allah tabaraka wa ta'ala wadda ba za ta zamo tana kamanta Allah da mu fararru ba kuma ba za ta zamo ta tawaye daraja ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wadda wannan ma'anar ma'ana ce ingantacciya wadda Allah ya santa mu ba mu santa ba in mun zo za mu wuce ta gurin ba za mu bijira ga ma'anar ba sai mu ce yana daga cikin mutashabi abin da za mu bauta wa Allah da shi mu bar saninsa zuwa ga Allah domin in mun je kiyawa ba za a tambaye mu ba a cikin durarul kamila a ibnu hajar al-asqalani yake tarjamar ibnu taymiya akwai wanda suka ce ibnu taymiya zindiki ne ya kawo ibnu hajar al-asqalani yace abin da yasa wata rana yana zaune aka ce masa wai da aka ce Allah ya yanzilu sai ce ai sauka ce haƙiƙiya sai sakko daga kan mimbari ko abin da yake hawa sakkowa biyu sai ce kanu zuli hala kamar yadda na sakko din nan haka ya faɗa da haka suke sufanta shi da zizikanci in ya mutu da wannan aƙida yauwa ƙarshe dai a burkin aka mutu da fatawar cewar ziyara annabi sallallahu haramun ce da wannan aka ɗaure shi har ya mutu bai fito ba da suka ba da fatawa su wajen bakwai ana ɗaure ibnu taymiya a burkin ya janye ya fito ya ce ya janye shi ma ya dawo ya yi aqida ta dawo ta asha'ira da wai ya ƙara karɓo wata kwabar su ji ba za su iya kyale shi ba su ɗaure shi a wannan ƙarshe dai ba da fatawar cewar ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ce safaru ma ce ce ba za ka yi kasar a ita ba yace ka tashi daga kamar da takanas dan ziyara haramun ne kan wannan malaman wannan zamani ai ko na yanzu ya kamata wanda ya faɗi wannan a ɗaure shi addinin musulunci ake suka ɗaure shi har ya mutu a bursin to ba a sani ba ko ya tuba a bursin din wannan kuma shi da Allah ko ba haka ba mu ba ma irin ta tasu mu ce wani kafiri ne wani dan wuta ne irin wa'azin mutanen gombe da shauransu ba haka muke ba ba a shiga tsakanin Allah da bawa abin nan da ya faɗa wallahi ka tofara ce Allah bai yarda da abin da ya faɗa ba kuma dole mu fito mu ce ka tofara ce shi kuma Allah shine mai masa hisabi yawwa mu ba za mu ce ga abin da ba mu sani ba ko da ya zo mutu a tubo ko wani abu makamancin wannan amma dai ibn hajar al-asqalani ya ce kai mafi doyin basha'ar dai abin da aka danganta wa ibn taymiya yake fatawarsa ta cewar wai wai ziyara ka tafi ziyara na wai haramun ne safar mu asiyatin ce ko kasar ba za ka yi ba wannan kowa ya faɗa ka dole mu zara takobi mu yaƙi wannan fatawa mu ƙaryata ta ya saba wa al'umman musulunci ƙa'ibata ba wanda ya faɗa ka sai ibnu taymiya shine farko wanda ya bara faɗa duk wanda ya ce maka ya faɗa ƙarya yake a kawo wanda ya faɗa har ma sai da yace wai ijma'in musulmi ne kan haka a halkanmu da muka yi a sarki zaki din mun faɗa da guraren da ya faɗi wannan da haka za mu tsaya a nan a karatunmu na gaba insha Allah sai mu tashi sufa ta alwahadaniya Allahumma salli ala سم لما سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله فاتحة صلاة الفاتحة